بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da ɗaya da wata na uku watan rabi'in al'awwal hijirar shugaban halitta ɗan gatan Allah annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha shida da wata na Sabtamba watan tara miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na hadisi da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta mitsi mai tau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau za mu tashi darasi na sha tara a cikin jerin karatutukan mu na wannan zauren mai tarin albarka wanda kuma wannan har yau muna nan a cikin kitabus sala muna cikin littafi wanda yake bayani kan sallah wanda kuma za mu tashi babi na babul jami' babun jami' babi ne wanda ya tattara ababe da dama na daga cikin ayyukan da ake gabatarwa cikin sallah kasancewar sallah tana da abubuwa masu dimbin yawa masu dimbin girma Allah subhanahu wataala muke roƙo da ya datar da mu ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata mala ya ce babu tahiyatul masjid babi wanda ya zo ya karantar da mu tahiyatul masjid gaisuwar masallaci don girmama masallaci da alhurmarsa idan ka shigo ba a yarda ba ka zauna haka nan face sai ka gabatar da wani abu na na nafila a ciki kasancewar masallaci ɗakin Allah ne mai alhurma amalati alhadisu sabi'u ba'da almi'a hadisi na 107 an abi qatada alharis bin rib'i al-ansari an samu daga aba qatada sunansa alharis dan rib'i al-ansari mutunan madina ne radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa idza dakhala ahadukum almasjida idan dai daga cikin ku ya shiga masallaci idan daya daga cikin ku ya shiga masallaci fala yajlis kada ya kuskura ya zauna hatta yusalli hatta yusalli rak'atayn har sai ya yi sallah raka a guda biyu idan ɗaya daga cikinku ya ya zo masallaci annabin Allah ya ce kada ya zauna face sai ya yi raka a guda biyu kalmar hatta yusalli raka'atayn yusalli fi'ili ne wanda yake mu'tallul akhir fil mudari idan nawasib suka shiga akan sa fataha tana fitowa sai zaman to yusalliya wata rana سليق الغطفاني سليق سليق الغطفاني ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a annabin Allah yana ba lokacin da ya shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fuduba sai annabin Allah ya umarce sa da yayi ya tashi yayi yayi abun nan yayi raka'a nafila raka'a guda bidan da ya shigo zaunawa yayi manzon Allah yana tsaye na fuduba sai annabin Allah ya masa ishara da ya zauna ya tashi ya yi masa magana cewa ya tashi raka guda biyu sannan kuma yana cewa masallacin Allah a daki ne mai alhurma in ka shigo saboda alhurmar masallacin zaman gidan ɗakin Allah da kuma girman masallacin ana buƙatar kai nafila raka'a guda biyu a cikin sa dan ya zamanto a matsayin gaisuwa ina fatar mun fahimta to shine wannan yake cewa annabin Allah ya ce kaddayan ku ya zauna idan ya shigo masallaci face sai yayi raka'a guda biyu malamai sun yi sabani abun a ƙarƙashin wannan cewa akwai lokutan da manzon Allah sassan yace ba a sallah a ciki shin hadda wannan lokacin idan ka zo za ka yi ayatul masjid ko kuma a'a banda wa'annan lokacin na daga cikin wa'annan lokacin da ba a sallah a ciki shine na farin bayan sallar bayan sai rana ta ta daga sannan kuma idan rana tana tsakiya tsak ba a sallah sannan kuma idan rana tana tana faduwa daga bayan la'asar bayan la'asar ma ba a babu nafila saboda wannan aita yace masu da matsayin nafila take wasu daga cikin malamai suka ce eh ba a yi wasu suka ce a'a suka ce ba ba laihi mutun zai iya yi wanda mafiya yau malaman malikiya da malaman hanafiya da malaman hanabila sun tafi akan cewa an hana yin nafila a wa'annan lokacin suka buga hujja da hadisin annabi da yake cewa la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams wa la salata ba'da al-asri asri hatta taghiba ash-shams annabin Allah ce babu sallar nafila bayan sallar subahin sai rana ta dago kuma ba a salla bayan la'asar sai rana ta fadu kuma da hadisin dake cewa salatu sa'at kana annabi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullah sallallahu yanhana an nusalliya fihinna lokaci guda uku manzon Allah ya hana mun yin sallah a ciki tunda annabi ya hana sai malaman malikiya suka ce da hanabila da su da hanafiya suka ce dan haka baya dacewa mutum yayin nafila a wannan lokacin koda ko tahiyatul masjid ne amma dai wasu daga cikin malaman shafi'iyya da wasu daga cikin malamai musamman ma na hadisi suka ce babu laihi babu babu laihi to kawo kuma ruwaya hadisi daga hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi cewa man nama an witrin aw nasiyahu falyusallihu idza zukira ko idza zakara duk lokacin da mutum yayi barci bai yi wutari ba bai sallar da yake yi ba ta nafila ko kwana ya share sa bai yi ba lokacin da ya tuna sai wannan sallar kaga duk lokacin da ka tuna zaka iya kai to tunda haka ne suka ce kaga wannan lokacin ma ya isa ya shiga ciki zaka iya yin sallah ai sai dai kauli mafi rinjaye jama'a shine cewa ba laifi mutum zai iya yin tahiyatul masjid a kowane lokaci Allah subhanahu wataala ya dakatar da mu daga daga cikin fa'idar wannan hadisi ana karantar da mu sunna ce in ka shiga masallaci ko da ranar juma'a ce duk da wasu masu ce nan khususiyya ce amma kaulin mafiyayen rijayen malai suka ce ya shahi dukkanin al'ummar annabi sallallahu cewa idan ka shiga masallaci ko da ranar juma'a ne ana khutba zaka iya yin zaka iya yin nafila tahiyatul masjid ka a matsayin tahiyatul masjid amma da wanda yazo shi bai shigo masallaci ba wanda shigo haraba ce ba masallaci bane ya shigo kaga shi wannan bai zamanto dole gare sa sai yayi sai yayi tahiyatul masjid saboda bai shiga masallacin ba ana yin tahiyatul masjid idan aka shigo cikin cikin masallaci ne sannan kuma abu da biyu ɗan uwa ai ana son in mutum zai shiga masallaci ya dinga zama ana son mutum ya dinga zama da arwalla akwai alkharrai da yawa cikin wallahi akwai alkharrai da yawa a cikin zama da da arwalla daga cikin alkharran in har shiga masallaci ya kama ka kaga zaka yi tahiyatul masjid zaka samu ladar wannan abun ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu eh sai dai a harami jama'a in mutun yaje harami azan tambaya wanda Allah ya kaddarawa yaje harami an ce kar mutun ya shiga masallaci kar ya zauna face sai yayi raka'ata raka'a guda biyu na tahiyatul masjid to idan mutun ya shiga harabi to wanne zai fara tahiyatul masjid zashi ko kuma zai yi bi tawafi ne na'am in mutun tunda annabi ya ce duk wanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya raka a guda biyu kuma harami masallaci ne to idan ka shiga wanne zaka fara eh daga shi wanda ya je aikin haji ko umara in ya je kawai tawafi zai yi daga baya za ya je yi nafila a kafin kowane aiki da harami abinda mutum zai fara gabatarwa shine shine abin da ya shafi tawafi Allah subhanahu wataala ya datar da mu malai ce albab ay babun nahyu anil anil kalami fi salati babi wanda yazo yayi hani game da sallah ai game da magana cikin sallah in ana sallah ba a magana haramun ne ayi magana cikin sallah kuma na cikin abin da ke bata sallah amma gabanin a saukar da wata aya da ana yi kamar da zamu gani an zaid bin arqam alhadith as-samin ba'da al-mi'a hadisi na 108 daga zaid dan arqam Allah ya kara masa yarda kala yace kunna natakallamu fi as-salati mu sahabbai mun kasance a zamanin baya muna magana a cikin sallah ana sallah za mu yi magana amma akwai hadisi nake cewa har gaisuwa suna yi in an zo masallaci da gabanin in aka zo masallaci kawul bagga mutum ba ana sallah sai ka ganshi a sahu sai wanda kai ne sai yau idan ka bace sai ka sa ta tsaki hankalin mutum a suna dan gitan da to amma sai aka zo aka haranta aka hana yin sallah magana cikin cikin sallah yace na takallamu fi salati muna zance muna fira a sallah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu mutum yana magana da makocinsa a masallaci a cikin sahu wa huwa ila janbihi fi salati yana gehe gare sa kuma ana sallah hatta nazalat ba mu gushe muna magana ba duk in aka zo masallaci zaka ji ana magana ana dumi sai da wata aya ta saka a cikin alqur'ani mai girma da Allah yake cewa hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin Allah ce hafizu ku kiyaye ala salawati akan salloli guda biyar was salati al wusta da kuma sallah ta tsakiya ta ce sallar asr sai ce wa qumu lillahi qanitin kuma ku tsayi gaban Allah kuna masu kaskantar da kai kuna masu khushu'i to lokacin da wannan ayar ta sauka zaid dan arqam yace sai muka daina magana da Allah ce wa qumu lillahi qanitin in aka tsayi gaban Allah kowa ya daina komi ta suka bayyana cewa ashe in aka tsayi gaban Allah ba a ba a surutu ko kun fahimta Allah ya datar da mu yace fa umirna bis sukuti haka a wannan lokacin sai manzon Allah ya umarce mu da mu kama baki mu shiru wa nuhina anil kalami aka hana mu akan yin zance aka hana mu yin zance in ana sallah ina fatar mun fahimta wannan a farkon musulunci akwai ababe da dama farkon musulunci ana yin su amma daga bayan musulunci ya hana yanzu misali an yi lokacin da wasu daga cikin sahabbai kakin a haranta giya mutun zai sha giya yanzu masallaci mutum zai sha giya ya zo masallaci ko kun fahimta daga baya dai aka haranta aka ce la taqrabu salata wa antum sukara ba haranta giyan ba amma dai aka ce in za a zo sallah to kada a sha giyan saboda ana maye sai mutum ya san abin da yake yi kaga an shahi wannan hukunci aka yanzu duk wanda zai sha wanda ya sha giya ya zo masallaci yayi sabon Allah kamar da duk wanda zai magana cikin sallah yayi sabo yayi laifi kuma sallar ta samu ta samu matsala ina batar mu fahimta to dan haka akwai ababe da dama da aka shahi wanda da ana yin su ana yin su amma yanzu kuma musulunci yazo ya daga bayan musulunci yazo ya ya takaita ababen ina fatar mun fahimta malamai sun kawo dalilai sun sun sun hada kan cewa duk wanda ya magana da gangan duk wanda ya magana cikin sallah da gangan ba da niyyar gyaran sallah ba to sallarsa ta lalace ya san hukuncin ko bai sani ba ya san cewa ya sani ko bai sani ba inda mutum ya magana da gangan ya san hukuncin suka ce sallar ta lalace to bai san hukuncin ba suka yi sabani akai cewa yanzu misali wanda ya san cewa ba a magana a sallah sai yayi to sallar shi ta lalace sallah akwai sallah da akwai magana da ake gyaran sallah da ita akwai kuma magana da ba'a yanzu misali kaddara mutum ne ke cikin masallaci yana sallah sai aka kira shi da aka kira shi sai ya daga afilkin sai ce ka sallah muke yi ya hukunci sallarsa eh wannan magana tana gyaran sallah ne ta lalace amma idan liman yayi sahau yayi rabkanwa ai raka'a za a zauna tahiyya sai liman zai tashi sai kace subhanallah ya kuce sallaka tana nan saboda gyaran sallah ne idan liman yana karatu sai ya makale cikin karatu sai ya makale ka sayi gaba ka sayi baya sai ka tada shi ya kuce sallaka sallaka sallaka tayi saboda maganar ta gyaran liman ne yake karatu yayi gaba aka tada shi kiga taduwa sai ka ce irka irku'i ya hukunta sallaka tayi saboda maslahar gyaran sallaci ko kun fahimta Allah ya dace da mu to amma duk abin da ya zama tobe da alaka da sallah in mutun yayi magana akan sa cikin sallah to sallar ta lalace to amma wanda ya zama to ya ya manta sahi rabkanwa ce ta kama sa ko kuma jahili ne bai san hukunci ba ko kuma wanda aka tilasta ma ko kuma mutum yana sallah sai kwana ya doke shi kun bayyana to dan malamai su yi sabani akai wasu suka ce sallar ba ta lalacewa suka ce sallar tana lalacewa wasu suka ce sallar tana lalacewa wasu suka ce sallar ba ta ba ta lalacewa al'imamu malik da al'imamu shafi sun tafi a kan cewa duk wanda ya yi ya rabkanuwa ko bai san hukunci ba laihin sallah cewa yin magana cikin sallah to in ya bai da laifi yanzu misali araba ne yana jin sallah yana ta ƙira'a sai mutum ya zo bai san cewa ba a magana cikin sallah ba ko kawai ya manta ƙur'anin ya ratsa shi an rera an rera sai ce allahu akbar cikin sallah kaga wannan baya baya da cikin abin da zai taba sallarsa saboda rabkanwa ce ji imamu malik da imamu shafi Allah ya dace da wasu amma suka ce a'a wannan abun bai da alaka da sallah zaka akwai matsala sai dai kauli mafi rinjaye shine cewa baya in baya taba baya taba sallah ko kun fahimta saboda sun kawo dalil cewa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi eh da ake kira Muawiyatu bin bin Hikam Muawiyatu bin Hikam al-Hikam yana sallah sai wani ya atishewa sai wani ya atishewa sai ce masa yarhamukallah ana sallah fa ana ta sallah cikin sahu ne ake sai wani ya atishewa sai ce yarhamukallah kowa ya da aka yi sallah kowa ya koro mai da Allah kallon sa gashi dan yayi abu ban abu ana sallah yayi magana mutane suka sa idanu a kan shefa ya ɗauko ta da faɗi ya ce kai da aka ida sai mun zara ke cewa inna hadhihi salata la yaslihu fiha shay'un min al-kalamin kalamin nas ce jama'a wannan sallar fa bai kamata wani abu ya shigo na mutane daga cikin ta amma dai manzon Allah bai ce ya sake sallah ba so da tunda annabi bai ce ya sake sallah ba kaga sallarsa tayi tunda kaga yarhamukallah baya cikin abin da ake cikin cikin sallah ko mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da idan mutum bai san hukunci ba ko mutum yayi sahau ya manta yayi magana cikin sallah to wannan Allah baya kama sa da laihi kuma sallarsa ta riga ta ta riga ta yi Allah ya karba mana baki daya Allah ya zatar da mu wasu sun yi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi ya magana akan to hukuncin dariya cikin sallah yana sallah sai ya dariya wasu daga cikin suka ce in har ya daga sauti da wannan dariyar sallar ta lalace sauti amma mun mushi cikin sallah baya daga cikin abin da ke cutar da sallah wallahu ta'ala a'lam wa ajal Allah ya datar da mu daga cikin abin da zamu doka a cikin a cikin wannan hadisi cewa a farkon musulunci ana magana cikin sallah farkon musulunci ana magana ana sallah daga tambaye mutum kai ya gida a ida zuwa yi ma biki to barka duk ana yi amma daga baya sai aka soke wannan hukunci abu na biyu haramun ne mutum yayi magana cikin sallah in dai ba ta gyaran sallah ba ce haramun ne abu na uku yin magana cikin sallah daga cikin abin da ke lalata sallah abu na hudu jama'a magana da zaka yi dan gyaran sallah ko cikin mantuwa ko baka san hukunci ba baya ta ba sallar mutum wannan shi ne abin da hadisi yake karantar da mu sai hadisi na 109 alhadis babu al-ibrad fi zuhur min shirat al-har babu da yazo ya karantar da mu a sassauta ko a ajika a sanya ya sallar azhar cikin tsananin rana hadisi na alhadis at-tasi ba'da al-mi'a hadisi na 109 ana abdullahi bin umar wa abi hurairah an samu daga abdullahi dan umar da kuma aba hurairah Allah ya kara musu yarda wanda dukkanin sahabbai ne shi abdullahi sahabi ne umar sahabi ne Aba Hurairah sahabi ne suka ce Allah ya ƙara musu yarda kuma Allah ya hada mu da su cikin aljanna wannan bayan Allah ya da su samu shaida tun gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan shtadda al-harr idan tsananin zafi ya yawaita idan tsananin zafi ya yawaita fa abridu an salati to ku sassauta ku sanyaya akan sallah fa inna shiddatal harr min fihi jahannam domin tsananin zafi nishi ne ko nimfashi ne shedani na wutar jahannama Allah ya sauke jama'a mun fahimta tsananin zafi da tsananin sanyi nishi ne na jahannama inji annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzala yake cewa wuta jahannama ta kai karar kanta da kanta wajen Allah tace akala ba'di ba'da tace ya Allah sashe na ina cin sashe huta ba sashen ta yadda tana dukunar sashe har ma ta kai karar kanta da kanta gaban Allah to sai Allah ya sanya mu huta ta dinga numfashi a shekara so biyu numfashi a cikin lokacin sanyi da kuma numfashi a lokacin zafi shi yasa ina irin wannan jaurar da ake yi ai kusa jaura da kawai zaka komi ya kame tsananin sanyi da ake yi daga komi ya kame to wannan jahannama ce ta numfasa jama'a mun bayyana jahannama ce ta numfasa har komi sangare daga awaki da mutane suna sankarewa jini duk ya doke musiba ce ta jahannama Allah ya kare mu sannan kuma idan kai ga ana tsananin zahi tsananin zahi to shi ma jahannama ce ta nimfasa sai ga kilim amma kuma kana zuwa ga kilim kana zuwa in shi kansa Nigeria ke tana fama wutar ba ta iya tsaya da kanta dole sai ta doki dole sai ta doki wallahi saboda jahannama ce ke nimfasawa Allah ya kare mu Allah ya kare mu sai adadin Allah yake cewa idan tsananin zafi idan zafi ya tsananta zafin rana to fa abridu anis salati watan kusassauta kusayyaye sallah to bi ake inda kusayyaye sallah a wannan hadisi menene ma'anar da mazaki ne da da sassauta sallah Allah ne a dan jinkirta azhar a dan jinkirta ko kun fahimta malai suka ce anan da yace fa abridu anis salati ala nahin ta'khiru salatu az-zuhr ajinki ta sallar azhar saboda wama ja'ala wama ja'ala alaykum fid-din min haraj qaida ce Allah bai sanya wahala ba a cikin addini ba Allah baya son mutane ga suna wahala haka idan ana zahi ana matsalancin zahi sai a dan sassautawa mutane wajen sallar azhar sai a dan bari a koda lokacin ya dan yi sai a dan jinkirta saboda mutane su dan samu sauki ko kun fahimta Allah ya dace da musamman ma irin cikin watan Ramadan ko daga tsananin zahi kuma ga mutane na azumi kuma gashi abubuwan sai a hankali Allah ya dace da mu da haka idan zafi yayi zahi to sallah din jinkita ta ake yi saboda ba a son al'umma ta wahala Allah baya nihin ya wahalar da mutane cikin al'amarin rayuwa duk da wasu masu suna ganin ba a ba a zihin kamar a ba a son jirkita sallah akan lokacinta ba a son jirkita sallah akan lokacinta amma dai in ana zahi ad-darurat tubihu al-mahzurat larura tana halitta wa mutum abin da yake haramun ne mun sha ka misali ko baka ce misalin mutum ne yake tahe irin ka shiga a kasashen arnawa ba musulmi ba sai ka fa kana fama da kishirwa kuma duk garin ba ku ba ruwa sai giya kuma kai in baka sha ruwan ba fa za ka iya samu rasaranka to kaga nan ba lahi ka dan dan kwalbe ka dan saboda ka ceci rayuwarka ga kun tafi a kasashen arnawa ba abinci ga maskai darura ta halitta maka kawai an halitta maka ka dan taba maskai duk da harama ne amma kai ka taba ai mun taba ba da tarihin wata mata ko wanda mijinta ya mutu ya bar mata marayu a zamanin Abdullah bin Mubarak wanda ke malami ne zahidi mai jin tsoron Allah mai takawa duk shekara yana tahiya aikin hajji yana wa'azi a can aiki a haramil haramul makki yana ya fito zai ban kwana da mutane zuwa goshin magariba haka sai ga wata mata da hijabi tana ta doki wani maskai cikin shara ta doki wani abu ta sa cikin hijabi ta tafi sai bibiye ta ga sai ce sai ya gano ko me a ƙarshe dai sai ya gano cewa ashe maskan kaza ne ta doka ya tambaye ta ne dalili abu bancin haramun ne cin maske a musulunci taje masa mijinta ya mutu a jihadi ya mata yara marayu kun ba bai kula da su tace ni a shari'a an halitta min wannan kun bayyana daga shari'a ta halitta mutu cin cin maske lokacin da ke cikin darura al hadisul ashir ba'da al mi'a hadisi na 110 ana Anas bin Malik an samu daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yake cewa shi Anas kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi shiddatil harri yace mu mun kasance muna salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin tsananin zafin rana muna salla a masallacin manzon Allah tare da annabin Allah cikin tsananin rana saboda ai zamanin masallaci annabi baya da rihi abinda aka reye shi da shi shine kunnan da itace kunnan da bino shine aka dora a masallacin yace fa iza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ardi basata thawbahu fasajada alaiha idan dayan mu ya kasa azagoshin shi da kasa saboda tsananin zafin rana to sai ya tsara rigarsa sai ya azagoshin sa akai sau da lokacin babin moket mu ne muka more da wannan ko wallahi ni'ima ce wadda Allah ya mana kuma sai Allah ya tambaye mu akan ta ni'ima ce wadda sahabbai ba su samu wannan sun fi mu daraja amma kuma sai Allah ya dinkirta musu mu aka kawo mana wannan ni'imar yanzu ka zo kai sallah ba abin da ke da maka akwai inda sai ka zo kawai har a kare ruwa baka san ma ko ana yi ba ba haka bane ana zafi baka san ma ko ana yi ba saboda kana cikin ce biyan place cikin masallaci amma su sahabbai ana sallah kaga na farin ba tabarma dai a masallacin sannan kuma babu buton balantana ayi karo balantana a sa moket Allah ya ba mu aljanna sun wahala fa sahabban nan fa Allah ya kara mana son su kuma Allah ya hada mana su cikin aljanna haka suka tara ga kuma su da masallacin ma rana yake da kuma su damu ba ba su damu ba su dai aiwa Allah yake kawai da yake cewa idan ɗayanmu baya iya aza goshinsa da ƙasa ya yake yi sai ya shimfiɗa rigarsa sai ya aza goshinsa a kai kuma manzalar salam bai musu inkari wannan hadisi ingantacce ne alimamul bukhari ya fitar da shi wannan al'ada ta ta sahabai musamman masallar azhar a lokacin da ake zahi kusa akwai matsala ko kuma ga ƙasa ta kwashi zafi abu in kwalin ka ɗora sai ka cire goshinka wasu wurare kaga saboda ana buƙatar natsuwa cikin sallah sai suka ma suka ce babu laifi akai amma mun yanzu da Allah ya kawo mana sauki cikin wayannan ababen babu buƙatar sai ka shimfida riga ka balma malamai malikiya suna ganin makaruhi ne ka shimfida riga ka kwanta ka ka tsara goshi akai a wannan zamanin Allah ya datar da mu daga cikin abin da hadisi yake kantar da mu shine cewa lokacin da manzo Allah yake sallar azhar da sahabbansa to ana cikin tsarnin zafi wa sun wahala sun wahala sahabban nan sun wahala bayin Allah sun wahala sannan kuma ba laihi mutun yayi sujuda ya dora goshin sa akan wani abu tufafin sa kana sai da alkabba ko wani makamancin wannan wani abu haka to zaka iya tsorawa kai sujuda akai saboda nan ka samu natsuwar bautawa Allah subhanahu wataala to wannan hadisi ya ce manzon Allah yana salla cikin tsananin zafin rana hadisin da ya gabata annabin Allah ya ce kuma idan ana tsananin zafin rana to a jinkirta sallah idan ka dubi zahirin hadisan nan guda biyu sai kaga kamar akwai akwai cin karo da juna ko a lafazin hadisin kamar zaka ga akwai cin karo da da juna sai dai malamai suka ce ba cin karo da juna a wannan bangaren babu cin karo da juna a wannan bangaren bal abinda abinda ake rihi anan wasu suka ce da dalibi ce ku sanyaya wajen sallah wasu yi fasara cewa za a zuba ruwa ne don wurin ya dai samu sanyi wasu suka ce kuma za a jika jiki ne saboda kada a samu cin karo da junan hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya dace da mu babu qada babu qada'i salati al-fa'ita wa ta'jilaha wa ta'jiliha babi da yazo ya karantar da mu ramka sallar da ta wuce ka ba jima ba wani ya taɓa min tambaya nan masallacin nan mun yi sallar magariba ce yace malam ni ne bai sallar subahin ba yace an ce idan mutum kwana ya doke shi bai sallar subahin ba to bai yin sallar subahin sai wata subahin ta zaka hukun bai ta yazo mutum ne sai ya sa subahin bai subahin ba ko ne tashi ƙarye bakwai rana ta hito kenan ko to aka ce wai ba a yin sallah yanzu bai kamata shi subahin ba kuma sai wata subahin in ta zaka ta ta gobe to lokacin sai shi subahin kin je kuma sai sai shi subahin kin yau sai amma an ba ku aiki to za mu zo mu ga ya hukunci in mutum bai samu sallah ya kamata yi ana Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ai tsira da micin Allah su tabbata ga sai na cewa man nasiya salatan duk wanda ya manta sallah duk wanda ya manta sallah bai yi ta ba falyusalliha idza zakaraha a lokacin da ya tuna ta sai yayi ta yanzu kana zaune kai sai ka tuna ashe baka yi azhar ba sai ka ce sai gobe da azar karama kawai zaka tashi kai ta lokacin da ka ka tuna ta la kaffarata laha illa zalika ba wata kaffara da mutum zai yi dai huce ya ramka ta lokacin kawai kai tsaye ka tun lokacin da ka tuna ta lokacin zaka yi ta yana da bambanci da mutum ya bar sallah ta wuce shi ya san da ita in mutum ya san sallar akwai misali mutum ne bai sallar azhar ba bai yi la'asar ba kuma bai magariba ba in sai aka zo za a yi sallar isha'i to wace zai fara yi kaga zai jero da azahar ne zai fara daga daga azahar ne yayi la'asar sanan ya magariba sanan yayi lisha to in ya zo ya iske li masallaci an tada sallar isha'i fa zai iya bel zai iya biyan limamin sallar amma da niyyar azhar kuma ce wannan karatun ai mun yi shi a kwanan bayan nan zai iya eh zai na'am sun kai ai azhar raka'a hudu ce kuma isha ya raka hudu ce na zaba muku akwai wasu malamai da suna ganin hatta magariba idan ana bai ka azhar kwana bai ka la'asar sai ka zo magariba kai suke ana sallar magariba wasu a fatawarsu suka ce zaka iya bin limamin sallar mai magariba idan ya ida sai ka tashi ka cika ka kawo raka da ka sallami suka ci sallaka ta yi sai dai wasu malamai suna ganin kana biyan limami sallah ne ta karamka wata sallah idan sun cika adadin rakawoyin Allah ya datar da mu wannan kuma fatawa ce ra'ayi riga ijtihadi na malamai abin da kaga kai ya fi kwanta maka da zuciya sai ka doka Allah ya datar da mu to alibi ke cewa duk wanda ya ya manta da sallah bai yi ta ba to yayi ta lokacin da ya tuna ta la kaffarata laha illa zalika bata da wata kaffara da ta wuce wannan wata la qawluhu ta'ala sai annabin Allah ya karanta fadar Allah da yake cewa wa aqimis salata li dhikri ku tsayar da sallah da ambato na ai lokacin da fatina ne lokacin da fatina Allah subhanahu wataala to lokacin ya kamata ku yi ku yi sallah jama'a mun fahimta haka duk wanda ake biya ya manta bai sallah ba sai ya tuna ana biye shi sallah to sai ya yi ta lokacin da ya lokacin da ya tunata wali muslim al-imamu muslim yake cewa man nasiya salatan duk wanda ya manta da sallah auna ma anha ko barci ya doke sa bai yi ta ba fa kaffaratuha an yusalliha idza zakaraha kaffara wannan sallar shine ya sallace ta lokacin da ya tunata lokacin da ka tuna lokacin zaka yi ta kun ba karatu ko daga duk ba wani ka ce sai wata lokaci sai wata wata sallah daga lokacin da ka tuna baka yi ta ba lokacin zaka je ka kai wannan sallar Allah subhanahu wataala ya ya datar da mu wannan hadisi yana karantar da mu wajibcin biyan bashin sallar da wanda ya wanda ya manta ko kuma wanda kwana ya doke sa to wanda kwana bai doke shi kuma bai manta ba fa shi wannan ba kwana bane kuma ba bantuwa bane kina sanar da ita sai ya barta hada hada suka yi mai yawa yana tuni ya ki yanzu misalin kamar mata a alaji wajen biki a zaka zo wajen biki ba cika yin sallah ba wani lokaci sai a bar azhar ba a yi ta ba halla asar ta zo ita ma ba ita sai an dawo gida sai a ce za a yin su na'am eh ba za su rama ba eh akwai ba homanta su kai ba suna tine suna wata ne eh da gangan kawai da ganganci kawai Koda? Eh. Ana tsammani ma. Shekul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala majmul fatawa sake cewa idan mutum musulmi ya bar sallah da gangan ta wuce sa har lokacin da ta fita bai yi ta ba to ba zai sallan nan ba ko yayi Allah bai bukata kawai istighfari zashi ko istighfari zashi so ko yayi Allah bai da bukata muka kamar misali misali muka ce kamar misali ne a dan boko sai a ce yanzu za a yi ana baccalaureate ko kuma jami'a license ko master za a yi ana examen sai a ce za a fara karfe uku. a tashi ƙarhe biyar ƙarhe uku a tashi ƙarhe biyar sai mutum ya zo ƙarhe biyar da minti goma eh a ƙarhe ƙarhe uku ake sumawa a tashi ƙarhe biyar an tashi za a shiga ƙarhe uku a tashi ƙarhe biyar shi kuma sai zo ƙarhe biyar da minti goma ko da zo an yanzu in ya rubuto jarabawar ya kai ana karba to haka sallah ai mutun ya bari lokacin ta ya wuce ta da gangan to Allah bai da bukata ya ji mafi yawan malamai Allah ya ruha mana asiri Allah ya ruha mana asiri mun bace karatun ko wallahu ta'ala a'lam to na kuma suka ce sannan kuma babu wanda ya manta sallah bai yi ta ba ko kuma kwana ya doke sa to Allah bai kawo wasa da laifi saboda shi barci ana mutum uzuri barci uzuri ne to yanzu da wanda zai kuma shi ce kullun kullun bai zuwa su bai saboda barci shi wannan uzuri ne mutum kullun bai zuwa su bai sai mutum ya shekara bai zo su bai ba baiti ya mai yawa hal yu'tabaru uzur ana doka shi a matsayin uzuri wannan kaga abin ya zan da ganganci da ganganci amma irin a shekara ko kuma a wata so ɗayi kwana ya dake wannan yi otabar uzur ko irin misali mutum yanzu ya kwanta da rana bayan azhar ko yake tashi gida babu kowa ba mata ya samu gida shi kadai ya liƙe ya ta da sanyi sai kwana ko da tashi sai ga ƙarhe biyar kaga wannan uzuri ne shi zai iya lokacin sallar asr a wannan lokacin ba laifi ko ba zai shiga cikin wancan hadisi cewa duk wanda ya bar sallar asr ba aikinsa ya lalace ba za a saboda barci ne ko mantuwa kawai mutum ya manta ya kasa akwai mantuwa akwai mantuwa akwai mantuwa da yake yake doke mutum duk da ai hadis sallam lokacin ga yakin Khaibar ba mantawa bane yana tunar da sallar gazo ta khandaq yana khandaq afwan yana yana tunar da sallar sallar asr bai ta ba amma saboda ya shiga cikin wani yanayi na tashin hankali ci da sahabbai har ma ta kai shida umar ba su sallar sallar la'asar ba sai da aka zo magariba lokacin suka yi magariba sannan suka yi sallar sallar lishayi Allah ya datar da mu sai da ba a san mutum ya dinga wasa da sallah da Allah ce fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun din ne wasa da sallah yana cikin wani za su tabe gobe alkiyama Allah ya kare mu malam ce babu jawazi imamatul mutanaffil lil muftarid babin wajib dacewar mai nafila ya baiwa mai farilla sallah ya halitta wanda ke nafila ya ba mai farilla sallah ya halitta a musulunci duk wanda ya saurari tafsirin mu da baka yi na suratul baqara cikin baqara ayar da take fadar yaki sallar yaki zai ji yadda ake yin annabi sallallahu ya bayi wa sahabbai sallah yana nafila kaga ai sallar farilla da guda ake a wuni ta azhar la'asar guda ake yi ba al'asar biyu kace ka ni hoyo ina jin karhi da kurashi bar in yi la'asar ko guda uku haka ka zo wanga masallaci kai la'asar kai can kai la'asar kai can ba a yi in kai dai tawar ta wadatar in ko kai to wa'annan biyun gaba dai a matsayin nafila suke mun fahimci karatu malaci an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yarda anna mu'azab anna mu'azab bin jabal tabbas mu'az dan jabal Allah ya kara masa yarda shi ma kana yusalli ba a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhirati ya kasance yana yin sallar isha ta ƙarshe a wuni sallar isha ta ƙarshe a wuni a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da annabi yake yi ma'ana yana cikin sahu a masallacin annabi ake sallah da shi ta isha'i in ya ida kuma summa yarji'u ila qaumihi sai ya koma kuma unguwar su wajen mutanansa fa yusalli bihim tilka salah sai kuma ya ba su wata sallah da yayi wajen manzon Allah kaga shi isha'i nawa yake yi biyu ta farin a matsayin farilla ta bi a matsayin nafila su kuma sallah wayancan masu farilla kaga mai nafila ya jagorance su sallama da idaka da wannan wasu ma suke cewa babu laihi idan ka shigo masallaci kai iske mutun na sallah ko da nafila ce ka bi sa sallah shi yana nafila kai kuma kana kana farilla saboda ka samu ladar ladar jami saboda jami daga mutun nawa ne daga mutun biyu ne mun fahimta to amma anan malamai sun tawa gangano akai malamai sun tarwa ganganu a kai daga ciki al'imamu zuhuri da al'imamu malik da al'imamu abu hanifa suka ce bai dacewa wanda ke nafila ya ba wanda ke farilla sallah saboda aiko wajen ƙarfi da girma da lada da daraja farilla tana gaban tana ga nafila kuma wannan shine abin da yake mafi abin shahara wajen al-Imam Ahmad da kuma wasu daga cikin sahabbansa suka kawo hadisin Annabi yake cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi Annabi ce an sanya liman dan ayi koyi da shi da kada wanda ya sa'a wa liman so ce to shi liman faril nafila yake su ko suna farilla kaga sun sa'a wa liman a ga malamai su kullum cikin rikici suke su saboda ana karatun suka ce ai bai kamata ba a ce kana nafila ka ba mai farilla sallah saboda shi farilla yake yi kai kuma nafila kake kuma annabi ya ce an sanya liman dan ayi koyi da shi kuma niyoyin ku sun bambanta suka ce niyoyi ta bambanta kai niyyar nafila shi kuma niyyar farilla al-imamu ata da al-imamu al-auza'i da al-imamu shafi'i da Abu Saur da wata ruwaya daga al-Imam Ahmad alaihi rahmatullahi ta'ala suka ce ya halitta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya kara masa rahma shi ma yace wannan ya halitta kuma wannan ita ce fatawar mu ma cewa ya halitta so kawo hadisin Mu'az dan Jabal gashi yana yi zamanin Annabi Annabi kuma ya san yana yi sallallahu alaihi kuma bi hana sa ba kuma suka kawo ƙarar shi shi suka kawo ƙarar mu'azu wajen annabin suka ce manzon Allah in mu'azu ya zo sallah wajenka in ya ila yaje yana babu sallah yana jimawa sai ta jin dogayen surori an gaji kakin ya zo mun gaji mata da sun gaji kuma in ya zo sai ta jin dogayen surori sai da ce a turidu an takuna fattanan ya mu'az kana so ka fitil mutane in ka zo sallah karanta washamsu da wadduha shikenan kawai a ga manzon Allah bai ce kake ƙara ba su sallah ba ko kuma ci karatun an kawo kadira a gaban suka ce tunda manzon Allah aka yi a gaban sa kuma bai hana ba ka babu wanda zai zo ya ce bai kamata kuma a yarda ba kuma shi kanshi manzon Allah ma ya baiwa sahabbai sallar farilla a matsayin shi na nafila ya jagorci sallah lokacin da aka je yaƙi ai sallar yaƙi raka'a guda nawa ce guda biyu ne saboda ana cikin halin bulaguro an yi tahiya ana raka'a guda biyu to yadda ake in aka yi biyu in aka sallame wasu tawaga zawa suke yi kuma shi annabi shi ke ba da sallah saboda ita yadda ake sallan yaƙi idan aka yi raka'a farin yanzu misali idan aka zo raka'a farin in aka yi ruku'i sahu na baya ba zai ruku'i ba sai ya tsaya yana gadin wa'ancin sahun hukun baita idan aka tashi ba zai sujuda ba daga ban sai na bayan su sujuda haka ake yi in aka kare annabi sallallahu zai sallah cikakka da wasu sauran kuma sai su cika kuma sai saura su zo ayi sallah da su kaga shi yayi sallah farilla guda nawa guda biyu ta farin farilla ta biyu a matsayin wa a matsayin nafila haka jama'a ba laihi wanda yake nafila ya jagoranci wanda yake farilla sallah Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya karba muna daga cikin fa'idar wannan hadisi jama'a shine cewa ba laihi kamar muka faɗa mai nafila ya bi mai mai nafila ya bi mai farilla sallah shi ma ba laihi mai farilla ya bi mai farilla sallah wannan da mu kowa san shi mai nafila ya bi mai farilla sallah shi ma wannan ba da hiji su malamai wanda ke nafila wanda ke nafila yanzu misali sai mutum yanzu yana sallah ko kuma za ka yi nafila yana farilla kana nafila babu da yake za ka yi shi kuma bil aks shi na farilla kana ai kana nafila shi na farilla ba da yake duk ya halitta malace babu hukumu satrul atiqaini fi salati babin da yazo ya karantar da mu hukuncin halaccin rihi kafadu guda biyu cikin sallah kafadu guda guda biyu rihi su ake yi daga duk mai sallah da singiliti bai sallah ba bai ba batai ba da singiliti batai ba kasan zai ce ai annabi ya ce abin da ake da bukata satrul aura ko al'auran namiji kuma daga cibiya zawa buwayya ko kafadu ba sa daga ciki ga mutun lega kawai mutun ya shigo da t-shirt cikin masabin nan singlet irin ta yan kwallo ne yankakkan hannu sai ya shigo zai salla da ita to ya hutun sallarsa duk wanda ya salla da wannan rigar sallarsa ba ta yi ba kun bayyana su kafadu rihe su ake kamar zamu gari أنا أبي الحديث الثالث عشر بعد المئة حديث أنا دليل شاؤك أنا أبي هريرة رضي الله عنه لقى أبا هريرة الله يكارى مصير ده قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله يتيرى دعمتن الله ستبس أغري سياتي لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقته منه شيء kad ɗaya daga cikinku ya yi sallah a riga ɗaya ta ciki, a ciki, wace ce a ciki, singiji ko? Laisa ala'ati ƙatihi min hushai, alhali ba wani abu a kafaɗunsa da ya rihita. Mana sai ya rihe kafaɗunsa sannan zai mi, zai yi sallah, ko kun fahimta? Sai dai ya halitta mutum ya yi sallah da guntu wando in yasa jabba, ya halitta. guntun wando da bai ma kai guwayya ba za ka iya salla da shi lokacin da ka sanya zaleka jallabiya ta zo ƙasa ba lagi amma don ka sa dogon wando kuma sai ala ganin sama to ai an samu matsala na wani na wani limami da aka tai da shi aka biya masa aikin haji saboda in aka je za a yi sayayya ashe ana tsammanin liman shi na jin larabci shi kuma limami kuntuka aka je da shi aka tsara rana kaza za a je sayayya liman kawai sai kai sauko kaje kai ta ka sayayya ka dawo da aka dawo a hita a hita mace ai shi har ya zo ya tsari kina shi akai akai da liman aje a yace shi ya tsari ke aka zo shi ko gaje yake sai ka tattauna kayan da ka sayo aka maka Allah sai dauko riga ashe riga ta matsa yan karama ce yanzu kaga dole sai an koma ayi malarabawa bayani masu shaguna aka maka Allah da yazo shago za a yi larabci yace idza sama'un shaqqat wa idza al-ardu muddat can sama ta matsi amma kasu ta mudi mun ba ci karatu ka kai ba kai wannan sama sama bude ka salike a'a dukkan rihi to ake mutum mutun ya rihi abinda ake da bukata yanzu malamai a gun sallah mutun ya sallah cikin kyakkyawan yanayi saboda fadin Allah da ke cewa ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ya kudin adam ku doki kawarku lokacin za ku je masallaci ana son mutun ya kure a daka lokacin da zai gana da da Allah subhanahu wataala shi sa manzon Allah yake kwadaitar da mutane kada ka kuskura kai sallah kafadunka a hili bai halit bai kamata ina fadar mun fahimta to sai malamai suka ce to shin wajibi ne dole sai kare ko kuma a'a alastihbab malamai guda uku suka ce a'a istihbabi ne wasu suka ce a'a bal ma wajibi ne an so an so an so ne sai dai abin da yake mafi rinjaye jama'a eh shine rihe rihe kafadu cikin sallah yana cikin abin da ya kamata mutum ya kiyaye yayi wanda daga cikin kamalar sallar mutum Allah ya datar da mu wanda dan daga ba za mu zo karatu akan hukuncin sallah da mayo shi ma za mu yi bayani akai wasu malamai su yi maganganu akai alama malate babu ma jaa fi thawmi wal basl wa nahwihima babi wanda yazo ya karantar da mu hukuncin cin tafarnuwa ko albasa kuma kaje masallaci shin ya halitta mutun ya ci tafarnuwa ko albasa ya zo masallaci da makamancin tafarnuwa da albasa kamar mi kenan kamar sigari taraben ko rosaman ko kuma royal da makamancin su eh masabin gome ta da wari ta ma almuhim dai duk abin da ke da da wari shin ya halitta ka ciyo ka zaka masallaci kana hamami baki kana hamami ko kuma ya ya al'amarin yake malaci alhadithur rabi'u 10 ba'da al-mi'a hadisi na 114 an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullah radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala in annahu qala annabin Allah ya ce man akala suman duk wanda ya ci tafarnuwa aw basalan ko kuma albasa duk wanda ya ci tafarnuwa ko kuma albasa falyatazilna to ya kaurace muna duk wanda ya ci tafarnuwa ko kuma albasa annabin Allah ce wa Allah ya kaurace muna kar ya zo masallacin kai ya zo fadar annabi awli ya'tazil masjidina shakkar shakkar shakkar rawi ko kuma kadi ko kuma ya nisanci masallacin mu idan ka ci tawharnuwa ga lokacin sallah yayi ko zaka zo masallaci ne kai sallah ko ba za ka yi cikin sallah annabi ce to kadi ya kuskura ya zo masallacin mu ya nisance mu ya kaurace wa masallacinmu wal yaq'ud fi baitihi albace ya zauna a gidansa jama'a kun fahimta tafar cin tafarnuwa halal ne ko haramun ne cin albasa halal ne ko haramun ne sai annabi ce duk wanda ya ci ba mu hana ka ci ba amma duk wanda ya ci to kada ya kuskure ya zo masallacinmu kada ya kusance mu yayi zamansa a gidansa can yayi sallah ko kun fahimta wa utiya bi qidrin fihi khadrawat min baqud an zo manzon Allah sallan da da khadrawa da da, da bi qidrin da wani akushi fihi khadrawat akwai kayan danyi a ciki min baqul daga kayan kayan danyi na na legume kayan legume fa wajada laha riha sai annabi yake jin wani kanshi wani warin ta yana tashi fasa'ala anha sai manzon Allah sallallahu alaihi tambaya wai me yake wannan warin fa ukhbira bima fiha min al-baqul sai aka yi manzon Allah labarin cewa fa kayan danyi ne na lambu na gona faƙala sai ce ƙarribuwa ila ba da ashabihi kana ma'ahu a kusanto da su ya ce a zo da su wajen sahabbai sai aka zo da su falamma ra'ahu kariha aklaha da aka kawo kowa na jira ya ga manzon Allah ya sa hannu ya ci sallallahu alaihi wasallam sai ya kyamaci ya ci sai ya kici kaya ne ga su danyi kayan gona sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kun fahimta annabin Allah sai ya kiki ya kicin wannan abun to su ma sai su kiki sai su kici da su ga manzon Allah ya kici sai suka ƙiji sai adam ya ce da su kul kuci fa inni unaji man la tunaji yace ni ina ganawa da wanda ba ku ganawa da su sune wa mala'iku yace ni ina ganawa da waɗanda ku ba ku ganawa da su su kuma mala'iku ba sa son wa irin wannan ware saboda suna cutuwa manzo Allah yana son tafarnuwa amma saboda yana ganawa a kowane lokaci za a iya zo masa da sako sai ya ya gashi cinta ko kun bace karatun kuma ai ita tafarnuwa ta da amfani cikin jikin dan annabi adam da mun san irin abin da ke da kai na amfani cikin tafarnuwa to ba wanda zai kare ya ci abinci ba tafarnuwa babu yanzu kaɗan daga cikin amfanin tafarnuwa jama'a tafarnuwa tana maganin sanyin ƙashi tabarnuwa tana maganin abin da ya shafi mura duk wanda mura ta sha makai in zai ci tafarnuwa ya sha zuma da ikon Allah zai samu sauki ko ya sha man tafarnuwa da man habatu sauda da man na'na ya hada su wuri dai ya sha daga ikon Allah subhanahu wataala kuma ita tafarnuwa an fi son ka ci ta danya ba a dafa ba ta su larabawan ba duk wanda je sun gani ayar suke yi a tayirin wannan kayan danyin irin su a tarugu dole je irin su Libya da sauran kasashen Laraba zai gani cewa ana daka su ne a aje su wuri guda in ka zo cin abinci ka doka kasa irin muke matanka a dake su ma ka suke nika su sai a aji to a nika tafarnuwa a cita kan ta fi amfani kwarai da gaskiyar da alfat ko kun fahimta to manzo Allah ce duk wanda cita hornuwa kar ya zo masallaci saboda yana cutar da mala'iku to za mu zo maka to ya hukunci shan wanda zai sha taba ya zo masallaci jama'a ai kaga ba sai an tashi zaman shi ba ko wanda zai shayo ruwayar kitai ko ya shayo shisha kitai kaga ai ba sai an ce maka ba kakka zo masallaci kuma zuwan ka ma laifi ne wallahi zuwan ka masallaci laifi ne saboda zaka tutawa mala'iku gashi hadisi da zai zo an jabir radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala al-basla aw al-thawma aw al-qurra aw al-qurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza bihi banu banu insan wa fi riwayatin banu adam annabin Allah yake cewa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa awil kurrat yana da zagarsa kamar kamar an shi ma yana da in kace zaka ji warinsa zagarsa kunnansa kamar kunnan albasa yake ba san so shi da Hausa ba kunnansa kamar kunnan albasa yake to idan kace su maza ta kada ya kuskure ya zo masallacin mu kada mutun ya kusanci masallacin mu dalili fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam saboda mala'iku suna cutuwa da abin da ɗiyan annabi adam ke cutuwa da su mala'iku na cutuwa da abin da ɗan annabi adam suke cutuwa da da shi jama'a kun fahimta da kuskure ne mai girman gaske kuskure ne mai girman gaske jama'a mutum ya ciyo albasa kawi wajen mai nama annan datsa maka a sa maka albasa ka zo kana mana warewa albasa cikin masallaci baka bi sunnar manzon Allah ba in ka ci albasa ai zaman ka ba saboda mutane ba zaka zauna a'a saboda mala'iku da suke yin sahu ana yin sallah da su kaga cutawa mala'iku bayin Allah kaga kada gizimi mai girman gaske Allah shi yahi muna haka in mutun ya ci tahornuwa in har ana jin warin tahornuwa to mutum ba zai zo ba musallaci sai ya zauna a gidansa kuma ma wasu suna ganin kawai kawai haramun ne ma kan saboda annabi ya hana hukun bayyata abu na ƙarshe jama'a duk da kasancewar sallah cikin jama'a farilla ce amma saboda kariya ta masallatan da kuma su mala'iku sai aka tseda to kaga tahornuwa cin ta halal ne a musulunci cin tahornuwa halali ne to min babi aula da kaga ashe game da mi da taba shan taba menene a musulunci na'am miya gudun shan taba a addinin musulunci haramun ne ko ka sa akwai wanda hanyar zuwa sai zama haramun ne akwai wanda shi hanyar zuwa ya zama shan taba haramun ne saboda dalili babu aya ba hadisi aka yake gani ko amma ba shakka shan taba ka so ko baka so ba ka yarda ko baka yarda ba haramun ne ka so ko baka so ba ka yarda ko baka yarda ba shan taba haramun ne saboda dalilai guda uku dalilin farko duk abin da zai tuta wa dan annabi adam a musulunci Allah ya haranta masa shi taba tana cutarwa ko ba cutarwa ubangiji shi ke ta wala taqtulu anfusakum duk abinda zai cuta wa musulmi haramu ne kai bare kai ku kankat mutun ne da ba ta kama sa cikin sanyi shi da imasi in yayi wankan janaba zai iya cutuwa in ya kuskure yayi wanka har ya cutu wallahi yayi sabon Allah sai Allah rubuta mai zunubi zaka haram a wannan gabar haramun ne yayi wanka bi zashi yayi ma zashi hukunta arwallaci za ka yi sai ba kana da jimuwa wannan jimuwar in ka sa za ka iya rasa ranka to bai halitta ka yi arwalla sai da ko da garuwa ku ba za ka yi arwalla ba sai da kai taimama saboda kare rayuwarka wa duk wanda su wanda duk duniya ba ko ko garin mahaukata an san taba tana cutar da dan annabi adam na farin taba haramun ce da wannan dalilin abu na biyu taba tana ga cikin abun da ke ke kai mutum zuwa ga mutuwa an yi shahi bal uskure yake malam suke cewa su likitoci wanda ke shakar iskar da sun fi cutuwa bisa da wanda yake sha wanda yake shakar iskan taba wanda ake sha tare da shi kai baka sha amma kana zama da masu sha to kai ka fi su cutuwa bisa da su da suke sha to da wannan dalilin na biyu cewa kana cutar da bayin Allah to shi kuma annabi ya haranta haramun ne a musulunci kai abin da zai cuta ma wani ko kun fahimta haramun ne kai abin da zai cuta ma wani a rayuwa duk abin da zai cuta ma wani haramun ne kai in kai kuma kai sabon Allah dalili na uku dalili na uku shine cewa cikin shan taba akwai albazaranci akwai salwantar da dukiya to shi kuma Allah bai yarda ba ai walakantar da dukiya a haka kai hatta ciyarwa hatta wajen ayi infaki a taimaka Allah cewa yi wabtaghi baina zalika sabila wabtaghi baina zalika sabila a afwan ba wannan mulki da wannan afurkan da Allah ya zancan ciyarwa sai ke nuna cewa kakka لا تجعل مغل... يدك مغلة إلى أنقك ولا توسطها كل البسط كك سنيا هنك زمنتو مي مقو كزمنتو كي باكا كيوتا sannan kuma kakka zamanto mai sakin hannu kana albazaranci da inda ya kamata a taimaka da inda bai kamata a taimaka duk taimaka kake yi a za akwai inda bai kamata a taimaka ba ko ba koyinta ba akwai wanda ko kayi taimako aikin banza kai ko kun bayyanta yanzu misali za a yi orkestra sai ka taimaka aka ɗauko runwa da kujeru kaga wannan taimakon naka da banza ne baka da lada bal masu ne ke gare ka to aikin Allah infaki ne fa Allah ya ce a'a kadka kadka bada duk abin da ke gare ka ya kare kai kamar kanka sahabi da zace manzon Allah na tara dukiya jin zan bada dukiya ta gaba ɗaya ga addinin Allah annabi ce wasu a'a sai to manzon Allah in bada rabin dukiya ta annabi ce wasu a'a sai ce manzon Allah to in bada ɗaya cikin ukun dukiya ta ɗan ciyar annabi ce masa ɗaya cikin uku na da yawa yace kai ka bar iyalinka wadatu ya ji ka bar su talaka suna roƙo cikin mutane kaga musulunci bai raba abin da ke gare ka duk gaba da ka fito ka bayar ba a yarda ba to me shan taba zai iya haƙura da yuwa haka ne ya iya haƙura da yuwa bai ci komi ba yana da turawa kansa hayaki cikin ciki Allah ya sauke da haka shi jama'a taba haramun ce kuma haramun ne mutum ya sha taba ya zaka masallaci haramun ne haramun ne haramun ne in ko ta kama zaka zo dole ka nemi turaren wanke baki ka yi aswaki da kyau ko kuma ka sha tun kagar ba ka iya barin sha to ka in lokacin sallah zai zo ka kiyaye in an yi sallah ta ka sha kai ka ta dage da addu'a Allah ya shirye mu baki daya wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh